أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى mutanen mu ce garin tulluwa da ke nan kusan dogarawa kenan jihattawa muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan wurin idan bambanta ba shekarun da suka gabata mun taba gabatar da karatu a cikin garin dogarawa amma a wannan bangaren wannan shine karo na farko da muka tsaye a wannan wuri to dukkan karatu da ake gabatarwa yana kamata a san mi za a karatu kansa kuma mi za a ɗebo a ciki domin karatu abu ne mai faɗi cewa an haɗe maudu'i an gama shi lokaci guda abu ne wanda ilimi bai gadi haka ba ɗaya daga cikin 'yan uwa malam mustapha bashar ya tashi ya gabatar da nasiha akan wato fitintinu da kuma cututtuka da suke damun ɗan adam da kuma maganinsu duk da yake lokaci takaitacce na amma an samu bayani mai amfani Allah ya saka masa da alkhairi akwai kuma malam salihu wanda an gaya sani da malam salihu mai kemis ya gabatar da tilawa ta alkur'ani mai girma ƙarshen suratul ahzab shi ma Allah ya saka masa da alkhairi da kuma 'yan uwa da muka zo tare da su da kuma 'yan uwa da suka halarto da duk wanda ya kawo tashi gudunmuwa ko ta taimako na dukiya ko ta taimako na dai duk abin da ya saukaka da wanda ya addu'a da wanda ya ji farin ciki da sauran kuma wato yan uwa da suka zo tare da suna da ayyuka gabansu muna gani suna zuwa kaɗan-kaɗan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi to abinda nake so in yi bayani a kansa a gurguje ina ce a gurguje ba ina nufin minti biyar ko goma ba ma'ana mun san da cewa zama guda ba zai iya karasa karatu ba muna son ne za mu tattauna akan wani ciwo kamar yadda dan uwa ya gabatar da wadansu cututtuka ciwo ne wanda ya shafi duniya gaba daya ɗaya daga cikin cututtukan duniya manya kuma illolin da yake yi ma duniya gaba ɗaya ɗinta da kuma waɗansu sashe na yadda za a yi a samu maganin wannan cuta amma kafin mu shiga cikin karatu gadan-gadan ina so ga yadda za mu kasa karatu wannan ciwon shine ake kira ciwo na jahilci na rashin ilmi to abu na farko za mu zo mu bayanin kan wannan kalma ta jahilci abu na biyu wanda ya kamata mu san nau'uka na jahilci da kuma mataki-mataki na jahilci abu na hudu abu na uku afuwan za mu zo mu ga yadda ɗan adam yake da kuma bukatocin dan adam da alaka shi da wannan ciwo na jahilci sai nukta ta hudu a gurguje za mu zo mu tattaɓo wato ɗai daga cikin ko guda biyu daga cikin manya-manyan illolin jahilci waɗanda yake ma duniya gaba ɗaya daga nan za mu je nukta ta bambanci tsakanin wanda yake ɗauke da ciwon jahilci da wanda bai ɗauke da wannan ciwon a ƙarshe kuma sai mu ɗan kawo wato mafita ko mu ce magani to waɗannan su ne abin da nake son in tattauna a kan su a gurguje muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya kalima ta jahilci kalima ce ta larabci mun komo kenan asalin inda za mu fara karatu kalima ce ta larabci tsagoronsa ya samo asali daga jahila ya jihalu jahlan wa jahalatan yan an ce jahila ala wazni fa'ila yajhalu ala wazni yaf'alu to kamar yadda muka sani yaren larabci yare ne na addini yare ne na kasuwanci yayi tasiri a cikin duk inda musulmi suke rayuwa kuma da inda musulmi suke kasuwanci malam bahaushe da yaji an ce aljahalatu sai yace jahilci shikenan to kalima ta jahilci a larabce tana ɗaukar rashin sani wani lokaci tana nufin aiki na wauta aiki na wauta shi yasa ɗaya daga cikin shu'ara yake cewa alala ya jihalan ahadun alaina fa na jihalu fauka jihalin jahilina kada wani mutum ya zo ya yi muna aiki na wauta sai zama tumu mishi abin da ya fi wannan sannan kalima ta jahilci wani lokaci waɗansu malamai sun ce tana nufin wato aiki na hushi abinda an ka aikata cikin hushi to na ɗan tsakaro wannan ne saboda kada mutum ya sa tsammanin kalima tana da ma'ana guda kullum ya bata ma'ana guda a zo a samu matsala abu na gaba game da jahilci akwai abubuwa da ya kamata mu fahimta shine cewa asalin ɗan adam jahilci ne ba ilimi ba dukkan mutum asalin shi jahilci ne ma'ana daga jahilci ake farawa sannan a zo ga ilimi ba na faɗi wannan magana ba don son raina fa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan a cikin suratun nahal Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wallahu Allah akhrajakum shi ya fitar da ku min butuni ummahatikum daga cikakkan mahaifanku to nan sai mun fitar da annabi Adamu don shi bai da uwa bai da uba sai mun fitar da Hawwa'u domin ita tana da mahaifi shi ne annabi Adam an fitar da wato haƙarƙarinsa na hagu na sama aka yi ta kenan nan sai ka yi taksisin annabi adamu da hawawu amma annabi isa shi ya fita ne daga cikin cikin mahaifiyarsa nan shi ba za a yi taksisinsa ba Allah subhanahu wa ta'ala akhrajakum shi ya fitar da ku min butuni ummahatikum daga cikakken mahaifanku sai Allah ce la ta'lamuna shay'a shay'an nan kamar yadda malaman usulul fiqh suke cewa an-nakira fi siyaqin nafi tufidul umum la ta'lamuna shay'an bu kusan komai ba wannan ya nuna ashe dan adam asalinsa jahilci ne sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya sanya muku as-sam'a ji wal absara da gani wal af'ida da kuma zukata na ana nufin hankali domin hankali yana cikin zuciya an san duk adam da zuciya ake haihuwarsa amma waɗansu daga cikin mutane sai su ce ai hankalin ɗan adam yana cikin kwakwalwa a'a waɗansu ka ce a'a hankali yana cikin zuciya amma kuma kwakwalwa tana taimaka mu zuciya wajen tunani to wannan ra'ayin babu matsala don mun san gabbai suna taimaka ma juna kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ga masal jasadil wahid haka ne jikin wato muminai ta fuskar kaunarsu da mu'amalar su kamar jiki guda ne idan wata gaba ta samu matsala sashen jiki zai kamu da wato a ce zazzabi da kuma rashin bacci amma dai abinda alkur'ani ya tabbatar hankali yana cikin zuciya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hajji yake cewa afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha shin ba za su yi tafiya ba a bayan kasa sai su samu zukata ya'qiluna biha waɗanda suke hankali da su ashe ya nuna da zuciya ne ake samun hankali to kenan dan adam asalinsa jahilci sai ya yi sai ya nemi ilimi me yasa Allah ya faɗi cewa ya sanya muna ji ya sanya muna gani ya sanya muna zuciya sai ce la'allakum tashkurun don ku gode ma Allah ka gode ma Allah idan kana da ido kana kallo da su makahu baya gani ka gode ma Allah idan kana ji akwai kurma baya ji ka gode ma Allah idan Allah ya baka hankali na fahimtar yadda al'amurra suke tafiya da yawan mutane suna ban kaura a bisa doron ƙasa. Godiya ta Allah kuma a gode ma Allah da baki, ka ce alhamdulillahi rabbil alami, kuma a gode ma Allah da kundai shi ne a saka su inda Allah ya ci, a saurari alƙur'ani da wa'azi. A gode ma Allah da zuciya shine ayi kokari ta haddace alqur'ani gurgurdon abinda Allah ya bata in yana yiwa ta haddace duka ko sashi ka haddace hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka haddace maganganun malamai ka haddace maganganun da za su amfane ka duniyarka da lahirarka kuma kai aiki domin ilimi yana cikin zuciyar dan adam ba yana cikin kwakwalwa ba da yawan mutane sai a ce ai kanwa ne yana ɗaukar karatu a'a zuciya ita ce take ɗaukar ilmi da nassi na alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm shi alƙur'ani ayoyi ne bayyananu cikin zukatan waɗanda an kaba ilmi ashe ƙur'ani cikin zuciya yake hatta da turawa bincikensu ya kai su ga cewa ilimi cikin zuciya yake ba cikin kwalba ba za ka ji baturi ya ce ila bushe sa par son coeur babu baturin daga cewa par son cerveau babu shi by heart suke cewa par coeur da english don haka wannan shi ne abinda ƙur'ani ya tabbatas kuma shi ne abinda ilimi ya tabbatas in ka kauce ka kauce ba musamman inda ka kama ba kai ba ka tare da ƙur'ani kuma ba ka tare da turawa Allah ya kyauta to don haka ta hanyar ji ana samun ilimi shi yasa kuke ganin akwai waɗanda ta haɗin saurare ne suka haddace alkur'ani makarantu da ake ba da karatu na boko da makarantu na addini ana samun ilimi ta hanyar a saurare abinda malam yake faɗa ashe shi yasa bayan Allah ya ce ba ku san komi ba sai ya ce ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida abu na biyu ana samun ilimi ta fuskar mi ta fuskar kallo sai a rubuta sai ka gani sai ka fahimta ta fuskar rubutu kenan abu na uku sai ta fuskar fahimta ka yi tunani shi yasa manya-manyan masana sai su zauna sai su yi tunani sai su gane wani abu sai su rubuta kuma a yi aiki da shi a yi kere-kere don haka nan kamar Allah ya nuna mu daga ababen da suke isar da ilimi zuwa gare mu waɗannan gaban ashe hanyoyi ne na samun ilmi kuma da Allah ya ba mu su bai ba mu su ba kawai don saboda mu je mu saba ma Allah a'a dan mu amfana da su duniyar mu da lahirar mu dalilin da yasa kafirai suka halaka Allah ya ba su ji sai ya turo musu annabawa su isar da sakon Allah zuwa gare su wasu suka gudu suka ki tsayawa su saurara wasu kuma suka saurara kuma suka bijiri zuciya ba ta ko kuma sun saurara ya kai ga zuciya amma ba a yi tunani mai kyau ba shi ne bijirewa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa walaƙad makkannahum fi ma'in makkannakum fi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay idh kanu yajhaduna bi ayati Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un cikin wannan aya a cikin suratul ahqaf Allah yana cewa mun sanya musu sam'an wa absar mun ba su ji mun ba su gani jin nan an isar da ayoyin Allah amma ba su yi amfani da shi ba ganin nan ya nuna musu ayoyin Allah in ka dibi sammai da kasai da halittu ka san akwai wanda ya yi su amma ganin su bai amfane su ba wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun sannan zukatan su busu yi tunani na gari ba sai suka bi son ransu sai suka halaka shi yasa ashe hanyar da ake samun ilimi Allah subhanahu wata'ala ya faɗi kafafe waɗanda ke isar ma ɗan adam da ilimi ya an ka ce ji aka ce gani aka ce zuciya to shi kenan dama kafafen da ke kai ma ɗan adam ilimi guda biyar baki ana magana da shi ko kuma a ce halshe ana iya ɗanɗana abu a san matsayin shi sai kuma hanci da ake iya shakar abubuwa a san amfanin su kamar su iska da gas sai kunnai da ake ji da su sai kuma ido da ake gani da su sai kuma fata da za ta iya taba abu ta san mai sanyi ne ko mai zafi ne sai kuma zuciya da take tunani ta sarrafa abubuwan da ta sani to tana ake samun ilimi don haka ɗan uwa musulmi yana da kyau musan cewa da mu da turawa da duk al'ummomin da ke bisa doron ƙasa bambancinmu tsayawa a yi tunani na daga abin da aka samu na gabbai ta fuskar sarrafa shi a samun ilimi da mu da turawa duka mutane ne bisa duniya muke rayuwa bisa doron ƙasa su suke rayuwa muna ci suna ci muna sha suna sha ko ba haka ba duk abin da muke yi na rayuwa su ma suna yin shi amma menene bambancin mu tunani da tsayawa a tsara sanan ne suka tsere muna shi yasa sai su kera mota baka iya kera mota su kera jirgin sama baka iya kera jirgin sama su kera salula ba ka iya kera salula mi yasa saboda Allah ya ce ya baka zuciya ka yi tunani da ita cikin godiyar Allah ka tuna girma Allah kuma ka tuna Allah ya hore maka abin da ke cikin sammai da kasai don ka samu ilimi ka yi bacci su ko sun dauka dan ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min shi yasa ƴaƴan musulmi su ki karatun duniya yadda za su samu su kirkiro abubuwa daban-daban da musulmi wallahi yana yi wa ranar tashin alkiyama Allah ya tambaye mu kan wannan dan Allah bai kore muna waɗannan abubuwa ba banza hanyar muka zamanto ga mu nan kamar kara zube arzikin duniya yana kasashen mu babu iya fitar da shi sai sun ketaro sun zaka sun fitar da wannan arzikin su dan dan muna abinda suka ga dama me ya kawo wannan saboda mun ki amfani da gaban mu shi yasa Allah dai gyara ranar tashin alkiyama in muku sakaci da wannan janibin ko kuma ya zama to Allah zai mu da tambaya mai girma wanda babu da amsa da zamu bayar Allah ya kyauta to wannan shine bayani a gurguje wato kan kalima ta jahilci da kuma asali ga dan adam shine jahili ne sai in ya nemi sani nuktan mu ta gaba sai abin da ya shafi nukta ta biyu kenan dan adam kasashe guda biyu in ana son a karkasa shi ana iya kasa dan adam ta fuska daban-daban mai yawa amma nan akwai ta fuskar karatu da muke son mu dauka in an ga dama a kasa mutane ta fuskar shekaru waɗannan tsofaffi ne waɗannan kuma matasa ne waɗannan yara ne in an ga dama a kasa mutane ta fuskar ƙasashe a ce akwai ƙasa 193 a duniya kenan mutanen ƙasa kaza mutanen ƙasa kaza mutanen ƙasa kaza in an ga dama a rarraba mutane ta fuskar addini an gane ko wannan yana addini kaza wannan yana addini kaza wannan yana addini kaza in an ga dama a rarraba mutane ta fuskar launi wannan baki ne wannan fari ne in an ga dama a rarraba mutane ta fuskar nahiyoyi abin da ake kira lekontina an gane ko a ce wannan dan nahiya kaza ne wannan dan nahiya kaza ne ta fuskar wato wuraren da suke zaune kenan ta fuskar jahohi ana iya rarrabawa wani dan jaha kaza ne wani dan jaha kaza ne ta fuskar karatu da speciality ana iya rarraba mutane wani ya karanta kaza wani ya karanta kaza wani ya karanta kaza ta fuskar siyasa ana iya rarraba mutane wani dan party kaza wani dan party kaza wani dan party kaza amma ba shi muke akan shi ba nan muna son mu kasa dan adam ta fuskar ababe guda biyu da su ne dan adam manya shi ne jikin dan adam ya an ka ce jiki ya shafi kashi ya shafi tsoka ya shafi jijiyoyi sannan kuma ta fuskar ruhi ran dan adam duk dan adam yana da waɗannan jikin dan adam asalinsa ƙasa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sarrafa akai jikin dan adam ruhi kuma daga wajen Allah yake Allah ya busa ma dan adam rai shi yasa waɗanga abubuwa guda biyu su ne dan adam annabi adam an halicci gangan jikin shi daga mi daga ƙasa ayoyi sun yi bayanin wannan cikin alkur'ani sannan kuma daga baya aka busa masa ruhi to ya ku ƴan uwa musulmi kowanne daga cikin waɗannan sassa guda biyu yana da bukata jiki yana da bukatoci bari ce bukatoci ba bukata guda ba rai yana da bukata bari mu ba da misalai jiki yana bukatar ruwa idan da adam bai sha ruwa ba zai rayu mutuwa zai shi yasa muna jin a duniya kuna jin ana cewa ana yajin cin abinci ko ba haka nan bane amma har yanzu mu tabbata an yi yajin shan ruwa ba grab the friend da suke cewa amma ban tabbata an yi grab the soft ba jiki yana da buƙatar abinci tuwo a ci jiki yana da buƙatar sutura ko wace iri ko tisi ne ko shadda ko abin da ya kama da haka to jiki yana da buƙatar mota ya hau jiki yana da bukatar jirgin sama ya hau jiki yana da bukatar gida inda zai shiga ya kwanta jiki yana da bukatar ac duka waɗanda abubuwa ne waɗanda jiki yana da bukatar su kuma ɗan adam bai iya rayuwa sai da su kowa yana da bukatar waɗansu idan ya same su sai kuma ɓangare na biyu shine ruhi ruhi rayuwar ɗan adam ita ko tana da bukatar imani tana da bukatar ilmi to ciwo wanda ya haɗa duniya ciwo wanda ya game duniya shine ciwon jahilci sai dai abinda ya kamata mu sani abinda ya kamata mu sani don an ce maka jahili kake kada ka ji zafi na farko ka taɓa zama jahili don Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a duk wanda aka haifa an haife shi matsayin jahili amma idan aka ce ma jahili in wanda ya gaya ma ba don saboda kun samu rikici ba saboda wani yana ce ma jahili don ya kaskantar da kai a'a dukkan mu nan muna da jahilci babu wanda hadda cikakken ilimi sai Allah subhanahu wa ta'ala amma bari ba da misali yanzu nan da muke tsaye dukkan munan jahilai ne game da kera mota ba wanda ya kera mota wurin nan ba don an ce maka ka jahilci yadda ake kera mota ai ba matsala bane shi yasa ilimi yana da speciality akwai geography akwai histoire akwai geology ga sunan ilmumuka daban-daban to da an wuce abin da ka karanta to ai a wancan fage kai jahili ne babu wanda ya tattara sani gaba ɗaya sai Allah subhanahu wata'ala to amma a matsayinmu na mutane za mu nemi ilimi ne daban-daban yadda kowa zai kawo tashi gudunmuwa don gina al'umma wannan ke babban abin da ake mu a rayuwarmu ta yau da gobe shine hidimar jiki musamman kasashenmu yanzu ba mu damu da komi sai gina jiki turawa suna ƙoƙarin su samu ilmi saboda duniya suna ƙoƙarin su samu ilmi saboda gina duniyarsu kuma sun cimma haka kuma suna akan haka mu kuma musulmi mun ce muna son duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار muna son duniya muna son lahira amma su da suke son duniya ita kadai sai suka tashi suka nemi duniya mu da muke son duniya da lahira sai muka yi bacci ba mu gina duniya ba kuma addinin namu kan shi ba mu zo muka nemi ilimi ba yadda zambota ma Allah kaga an yi batan wari-wari wanda ya kamata mu dawo mu yi karatun tare su to yan uwa yau abin da ya dame mu riga abin da ya dame mu wando abin da ya dame mu gida abin da ya dame mu mota abin da ya dame mu noma abin da ya dame mu kiyo ah duk waɗanda abubuwa da kake yi za ka mutu ne ka bar su to in ka tai gaban allah baka iya sallah ba mi za ka ce ma allah za ka ce ma Allah bidan kudi ya shagaltar da ni ko ko kamar yadda aran mai faɗa ya ce yanzu ana 2000 sai ka ce Allah ni ka halice ni 2000 shekara ta 2000 da wani abu wannan lokaci Allah bai yiwa a samu damar da za a neman ilimi a bauta maka hey akwai matsala don haka kowanne daga cikin waɗannan abubuwa yana da bukata yadda ka san kana da bukatar kuɗi ka kashe haka rayuwarka tana da buƙatar ilimi wanda za ka bauta ma Allah don Allah bai halicce mu ba sai da mu bauta mishi Allah ya faɗa wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun to da yawan mutane sai ka isa mutum ya tara dukiya mai yawa amma bai yi sallah ba ko fatiha ba kyau da yawan mutane an tara gidaje amma ba iya karatu ba da yawan mutane an tara abin noma mai yawa amma ba iya fatiha ba da yawan mutane an tara dabbobi masu yawa amma ba iya sallah ba ah kai abin da ya dame ka kawai wannan ka gina sashen jikinka amma ka bar ruhinka alhali wannan jikin da kake ginawa idan kan mutu kana gani dai kafin kai ka tahi an ɗauki mutane da dama an sa su cikin kabari yau in ka tafi ka buɗa kabarin wani ya zan ƙasa ya rududduki duk abincin da ya ci an ƙari duk motar da ya shiga an ƙari duk gidan da ya kwana cikin shi an ƙari duk dukiyar da ya tara an ƙari duk matsayin da gare shi na duniya an ƙari ba ka iya bambanta yau kabarin talaka ka koma yanzu kaka ɗibi shekaru masu yawa shekara biyu ko uku mutanen da sun ka mutu ka je ka duba talaka wanda fi kowa talauci nijar da kabarin shugaban ƙasa wanda ya mulkin kasar Nijar sai a beta a tona a gani shin ana iya gane wanga talaka ne ya rayu wanga ya rayu shugaban kasa ne kasa ba ta bambanta wannan amma ruhinka shine abin da kiyama za a yi maka hisabi kuma shine zai ji daɗi ko ya ci wuya amma baka gina shi ba mai hattara kafin in je gaba nuktan mu ta wato ta uku dama ta biyu din ita ce mai da wato ta uku ita ce mai da ta biyu sai na ukan jahilci jahilci kamar yadda malamai suke cewa kala uku ne ta fuskar wani kaso domin ana karkasa jahilci kaso daban-daban kamar yadda na baku misali irin na mutane akwai mutumin da la yadri bai sani ba to shine mutumin da yake bai sani ba malamai sun kace maganin shi wanda za a bashi allimuhu ku sanar da shi akwai mutumin da la yadri wa yadri annahu la yadri a'a wancan la yadri bai sani ba to fa arshiduhu a shiryar da shi akwai mutumin da la yadri walakin nahu yadri annahu la yadri mutumin da bai da karatu amma ya san bai da karatu to fa allimuhu a bashi sani sai akwai mutumin da la yadri wala yadri annahu la yadri mutum na bai sani ba kuma bai san bai sani ba to wannan shi da matsala shi da ake kira aljahalul murakkab yanzu ana ramma ya kare bayani da yawan mutane irin waɗannan zabunna da muke ciki su bin manya manyan riguna saboda kasashenmu da an ga mutum da babban riga da an ga mutum da katon rawani sai a mai tsammanin ilimi tunda an san aiki ne na malamai suke sawa manyan riguna suke sawa manya manyan huluna ba daga nan take ba wasu kasashe yanzu irin saudiya za ka mamanta malami da wanda ba malami ba tun da kowa yana samun farar riga ko ba haka ba to amma munan kasashenmu har da boka ta hadu da shi cikin unguwa in baka san hanya ba sai ka ce don Allah malam tambaya gare ni tana yawan boka na al'ada ce ta malam bahaushe dan haka ba mu ce duk mutumin da ya sa babbar riga ba ba malami bane ba haka muke nufi ba ba mu ce duk mutumin da ya rawani ba bai yi karatu ba ba haka muke nufi ba a'a akwai waɗanda suka yi shiga burtu suka ɗauki matsayin malamai ba malamai ba kuma suka ƙoƙarin cikin kowane al'amari wanda za a tara jama'a a gansu gaba kuma suke ƙoƙarin duk wuraren da za su samu shura da yaɗuwa sunansu ya kai nesa sai ka gansu gaba gidajen rediyo yanzu sun zan ga suna ana ta buɗawa sai ga mutum na ƙoƙarin zuwa gidan rediyo gidajen tv sun yi sauki ba kamar da ba mutum na kokarin zuwa gidan tv internet ga nan sai mutum ya shiga ɗakin matarsa ya ci wake da shinkaha ya ƙoshi kawai ya danna whatsapp ya ce bayani da yi ya doki littafi ya ce wai zai wa'azi wa'azi na majhul majhulul hawiya inda larabawa wanda ba a san shi ba ba a san inda kai karatu ba kawai kana cikin ɗakin mata ka ɗauki littafi don kana jin larabci ka ce za ka yin wa'azi to ai hattara don Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka yi bayanin abin da baka sani akan shi domin abin da kake ji da abin da kake gani da zuciyarka duka za a yi maka bayani a a duk gabanka ake nufi wannan kawai aya ta dan bada waɗansu daga cikin su da haka fatawoyi kai yi sake ka shiga ɗakin matanka ka bada fatawa saman whatsapp ka biduri kai kwancinka baka san ko mutum miliyon nawa yanzu whatsapp abu ne wanda international ne ko international yana game duniya duk mutanen da suka yi aiki da wannan fatawa kaga zaka kwashe su sannan su kansu masu saurare idan ka ɗauki fata wadda kawai ta yi ma daɗi saboda yanzu abubuwa sun yi sauƙi ba tare da ka tantance ba wallahi za ka ba da amsa gaban Allah cewa na ji ga wani bakin wani malami wani malami ne a'a fatawa ana karɓar ta ne ga malamin da na farko an yarda da iliminsa kuma ba jahilai ne ga yarda da iliminka ba kowane fanni ma'abutan shi shine sun kasan shi idan ka ci direbobi sun ce wane ya kai direba to tabbas ya kai direba amma kana zama baka san mota ba kaga mutum ya wuce da mota fuu sai ka ce kai wane ya iya mota an ka ce lahiya ce gudu shi da mota teloli su suka san tela idan teloli suka ce wane ya kai tela to ya kai tela don su ne ma'abuta fannin to amma mu yanzu matsalar da muke samu mutum ya bude shago an ga alamun dai shi na adda yan natsuwa sai an kasa shi liman wai duk mutumin da adda fatawa sai ya je wajen shi wallahi za ku gane kudin ba mu ce ka ai mishi fatawa ba amma shin an tabbatar da ya sani ko bai sani ba kasancewa kana ba da sallah ba shi ne kai malami ba ne da yana yiwa ka iya ba da sallah gwargwado kana da naka ilimi amma akwai fatawar da ta fi karfinka to muku da an ke ansa ka gaba sai shi ɗaya ce duk fatawar da an kai maka ba da amsa akwai fatawar da ta fi karfin malaman ƙasa guda sai an tara malamai na duniya ba gaba ɗaya muna da majalisun ne na waɗanda in matsala ta tunkaro duniya ba a yarda malami na ƙasa guda ba da amsa don abu na wanda ya shafi duniya gaba ɗaya kai kuma yankin ka ɗaya ka sani ko garin ku sai ka tashi ka ba da fatawar da ta shafi duniya kuna gani a saudiya akwai majalisa ta malamai ta rabitatul alamul islami majalisar malamai ta duniya saboda ba a yadda malaman saudiya su kaɗai su ba da fatawa ba don malaman saudiya ba san duniya gaba ɗaya ba ba san halin duniya gaba ɗaya ba sai an tara malamai kowa ya kawo abin da ke faruwa yankin su sannan a ɗibi na soshi ayoyin alkur'ani da hadisai tabbatattu ingantattu da maganganu na magabata sannan a fitar da fatawa to irin wagga fatawa yanzu ita ce wani ka shiga ɗakin matar shi da ya ja wake ce koshi aha kafiya wata buga sai saki fatawa ya watsa wai shi yasa amsar da zai bayarwa shi yasa matukan kan tambayi malami fatawa baka tabbatar da an yarda da karatun shi ba aikin banza kai na biyu tsoron Allah mun faɗi yadda ake gane ilimin malami shine masana su yarda da karatun shi kuma in mun ce masana waɗanda sun kasan fannin nashi ba wai fada ba kawai za a zama an ci an koshi majalisa shi ke suka ji wani ya ce ai duk duniyan gaba wanda kai malam wani ilimi sai ka zo na ce a ƙarya ka kai wani ya fi shi ilimi wani ya fi shi ilimi to yanzu sai a tsaye da su kai ya an kai kan ce wani ya fi ilimi kai baka iya karatun sallah ba kaddarta ka iya karatun sallah cikin wannan fanni bi ka sani baka san komi ba to ya an kai ka dora wani ya fi wani mara wani sannan wannan gardama da kuke yi yasa ba ku zuwa makaranta ku yi karatu tsoron Allah kuma ana gane shi ne ta fuskar mu'amala na yau da gobe Allah ya ce fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ba malami ne da zuwa ji maku fice muku ni mai tsoron Allah bane a'a cikin ayyukan shi za a gane kuma ya an ce mutum yana tsoron Allah ba shine baya kuskure ba ba haka ake nufi ba annabawa ne ba sa yin kuskure wadansu malamai sun tafi cewa ba sa yin kuskure na kaba'ira amma dan wani abu na kuskure karami ma yana iya zuwa gare su don haka ana gane mutum na Allah ne cikin al'amuran shi kaso 90 ko 95 yana kwatantawa kashi biyar ko goma ana samun kuskure gare shi a matsayin shi na dan adam shi yasa malam bahaushe ba cikin hadisin shi na hausa ya ce dan adam tare yake bai cika goma ba to duk mutumin da ka yi ba fatawa baka tantance ilimin shi ba ka ji shaidan ma'abuta sanin shi sun yarda da ilimin shi ba a tantance tsoron Allah shi ba don akwai malaman da suna da ilimi amma kuma suna da kudin duniya kamar yadda malam ya bayani abubuwan da ke halakar da dan adam su ne abinda ake kira almimatu salasa tarko ne guda hudu na duniya uku in ka ketare su to sai na hudu almimatu arba'a mimun ta farko almausil kwadan matsayi jagoranci ba matsala bane yan Allah ya baka amma kakkace ko da boka ko da malamin tsibbo ko da fitina ko da tsiya ko da bala'i sai ka samu matsayi alamun halaka sun bayyana gare ka kuma duk abin da ka tara makiya za su canye shi tunda sun gane kana da kudin girma amma ba za ka same shi ba sai su wace ma ran da kake bukatar su da haka tarko na farko girma matsayi na addini ne matsayi na duniya ne da kaga mutum shi babu abin da yake so illa girma to alamun halaka sun bayyana gare shi ko an ba shi girman za a fitine shi shi yasa kuke ganin da yawan kasashen musulmi da kasashenmu na afirka babban abin da yake mai damu baya son girma mutum zai sai da al'ummar shiga kafiran duniya saboda ya ci gaba da jagoranci mimun ta farko al-mausib sadon kenan ya an ka ce al-mausib da sadon ne ba da sinu ba ko mu ce sadi tarko na biyu al-mal dukiya kwadon kudi duk mutumin da ke da kwadon kudi to ya hadu da matsala shi yasa ko ka zaɓi imaninka da mutuncinka da jama'a ko ka zaɓi dukiya ka rasa imani ka rasa mutunci ka rasa jama'a saboda idan za a nemi dukiya ta hanyar haram kwace kisa cin mutuncin mutane to kaga sai ka rabu da jama'a sai ka rabu da imani sai ka rabu da mutunci duk mutumin da dukiya ta rufe mishi ido to ba ruwa ne da mutunci ba ruwa ne da jama'a ba ruwa ne da imani ba ruwa ne da lahira shi dai asara abin duniya ke tarko na uku cikin waɗannan mimin guda uku ɗin shi ne almar'a mace mutumin da ke son mata shi dai mace mace mace mace tunan za a kashe shi shi yasa kuke ganin gawurtaccen barawo wanda ya shahara a duniya yan ana son a kama shi ko a kashe shi sai ku jaji ta gidan karuwa duk yan an yi filan na duniya ba a samun shi amma ranar duk an ka haɗa kai da karuwar da yake kwana gidanta ranar kana ji an ciya shiga hannu to duk mutumin da kaga waɗannan abubuwa Allah ya sanya son su a cikin zuciyar ɗan adam ba wai ana cewa a'a ka guje su ba ayi Allah ya baka matsayi ba matsala kai jagoranci dan ka amfani kanka da al'ummarka annabi Sulaiman yayi jagoranci ya amfane shi ya amfani al'ummarsa dukiya ba wai an ce ka a neme ta ba a'a ana neman dukiya dan Allah ya ce a sanya ta cikin aikin Allah sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn sayyidina Uthman radiyallahu anhu za a ga duk lokacin da aka nemi taimako su ɗauko dukiya su bayar da sauransu ba shi kaɗai ba kuma mace halatta ne a auri mace don duk ɗan halatta ana samun shi ne ta fuskar mi ta fuskar aure Allah ya halicci matan ya ce a aure su ba illa ba ce auren mata ba laifi ba ne a ga mallan ya zo neman aure ko ba haka nan ba ne amma laifi ne a ga mallan yana neman matan mutane shi yasa an kace an ga wani malami ya ji wani gida wajen hira a bincika shi neman aure ya je koko kaka saboda akwai masu bata sunan malamai ai malam mutum ne annabawa ma sun yi aure idan ka fitar da annabi adam ka fitar da hawwa ka fitar da annabi isa dole sai an yi aure tsakanin namiji da mace ko ba haka nan bane to da haka in an ka ga mutum mai kamala ko wani mai babban mutum ya je neman aure ba matsala ba ne in dai aure ya je nema kuma auren za a yi matsala a ce dai ana hira ne kawai ta shashanci ko kuma a gaba mutum yana neman auren mace da bata dace da shi ba fasa kayan duniya to waɗanga tarko guda uku duk wanda bai ƙetare su ba to yana cikin alamun halaka al-mansib al-mal al-mar'a tarko na hudu shine almaut mutuwa kisa shi yasa duk mutumin da bai da kudin matsayi inda ya samu bisa ga hanya wadda shari'a ta ce yana so in bai samu ba kuma shikenan duk mutumin da bai da kudin dukiya wanda in ya same ta ta hanyar da Allah ya ce yana so in kuma ba ta hanyar da Allah ya ce ba ba ruwan shi ita duk mutumin da bai da kudin mata Allah ya ba shi damar ya nemi aure ɗaya biyu uku hudu yana da hali in babu ba ruwan shi da matan mutane ba ruwan shi da fitinar mata da ƙarya da ƙaryace ƙaryace da soyayya mace ta kai hamsin to nawa za ka aura cikin su to in ka ga mutum bai da kwaɗan waɗannan guda uku duk abin da ya tunkara in ana son a ƙare da shi sai dai a kashe shi waɗannan su ne tarko guda hudu to wannan ita ce nukta ta mu ta uku maratibul jahal matakai na jahilci akwai mutumin da bai da sani yana bukatar a sanar da shi akwai mutumin da bai sani ba kuma ya san bai sani ba za a bashi karatu in baka yadda ba da cewa baka sani ba to ba yadda za a iya baka karatu sai abu na uku mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba to shi sai in ya yarda da bai sani ba za a karantar da shi da haka muna yi makanmu illa kaga mutum na da wata fatawa ya yi wata shidda shekara ɗaya bai iya tafiya wajen babban malami ya je ya tambaya sai dai ya kama jira sai wata rana can sai su haɗu da wani wanda da baka ce wallahi ga harta malam tambaya ga mata kai shekara biyu cikin kaina ina son yi tambaya amma dai yau da Allah ya hada mu da kai kenan kai aljanna ka baka iya zuwa neman ta ya buga whatsapp in an kai wata shidda ma mallam bai doka ba shi ba ruwa ne sai da mallam ya doka saboda fatawa yanzu ta za a wuce wanda yana bukatar sai ya ci ya koshi ya kunna fanka tana bugu ne sannan shi ba in mallam ya turo bai fatawa in mallam bai turo ba shi ba ruwan shi aljanna ke ma haka sai da tsoron Allah sai da ilimi tsoron Allah cikin aikin malami ake ganewa yaushe ake cewa in za ka zaɓen sutura yadin da za ka saka sai ka tsaya ka tace mai kyau kuma ka tace tela ka zaɓi tela ƙwararre sannan yi maka ɗunki gida sai ka nemi ƙwararren magini kaya masu kyau sannan a gina maka gida in za ka zaɓen mace sai ka zaɓi wadda ta burge ka komi sai ka ƙure a wajen zaɓe amma fata wadda za ka shiga aljanna ita ce an baka damu ba hatta da boka ka haɗu da shi bisa hanyar baka san boka bane suka ce gawar ta mallayar da tambaya kai jama'a haɗuwar mu da Allah fa wallahi mu shirya wannan ganganci na fatawoyi na iska kuma gashi dalibai waɗanda ba su tsoron Allah fata wadda ba ta fi karfin su sai sun bayar kun ji yanzu malam da ya suka kaya bayanin wannan to don haka mutumin da yake da jahilci dole ya nemi ilmi mutumin da bai sani ba bai san bai sani bai da cikin tashin hankali don bai ma san hanyar da zai kama ba balle ya nemi sani shi yana buƙatar ciwo biyu ne ɗauke da shi wanda bai sani ba sai a gaya mai bai sani ba a karantar da shi wanda ya sani amma ya san bai sani ba sai a shiryar da shi ya maza ya nemi ilimi amma wanda bai sani ba bai san bai sani ba sai an nuna mai bai sani ba sannan kuma an nuna mai yana da bukatar karatu nuktan mu ta gaba saboda lokacin namu kun san ba yawa ne da shi kwarai ba bayan mun yi bayanin kalima ta jahilci kuma mun zo mun yi bayanin nau'ukan jahilci da kuma mataki-mataki na jahilci mun yi bayanin kuma yadda dan adam ya kaso game da bukatuwa kasancewar jikin shi da ruhin shi sai mu tai zuwa ga nuktan mu ta hudu shine illolin da jahilci yake ma dan adam ku sani cewa ko in ce mu sani don ba zan fitar da kaina ba babban ciyon da duniya take fama da shi shine jahilci dan uwa yanzu da ya sauka ya muna bayani kan cututtuka kun san mu yanka ce cuta sai a ce mutum shi na da masassara ko zazzabi ko diabetes ko tension ko abin da ya kama da haka to billahi allazi la ilaha illa huwa jahilci ya hi tension da diabetes bala'i ya hi sida bala'i duk wani ciwo da kuka san ana banzance ya hi su bala'i me yasa nake cewa wannan dan adam mun kasa shi gida biyu jiki da ruhi idan kana da tension za ka je neman magani sai a baka maganin tension ko hypertension ga masu jin english idan kana da zazzabi sai a samu maganin zazzabi ka sha ko itace ko na gargajiya ko ko na bature to amma idan kana da jahilci idan ba ka je makaranta ba wa zai baka magani babu jahilci kala biyu ne ta wannan fuska da za mu yi magana a kanta jahilci na addini da jahilci na al'amuran duniya jahilci na addini sai mun je makaranta wajen malamai masu ilimi masu tsoron Allah su ba mu karatu jahilci na duniya dole sai mun gina makarantu na neman ilimin duniya kuma mun nemi ilimin yadda ya kamata a neme shi sannan mu samu nasara to kun ga yanzu kasashen musulmi shin ilimin addinin mun ka nema mun ka san Allah da kyau mun ka san yadda za mu bauta ma Allah ko ilimin duniya mun ka tsaya mun ka nema gashi nan har yanzu ana karatun amma ilimin kullun kuna ji tabarbarewa ne yake yi a kasashen mu mun sani domin waɗanda suke da ilimin duniyar yau su ne ke kirkiri har da maganin da muke sha sai an kawo muna suturar da muke yi su ne ke bugowa zaren da ake dunki da shi yadin da ake yi suke yi mamayin komi to ina muka je cikin neman ilimin da duniya wuri guda muke kenan ba mu nemi ilimin addinin ba muka san addinin da kyau kuma ba mu nemi ilimin duniya da kyau ba to amma babban jahilci wanda fi kowane jahilci ciwo shine jahilcin addini shi yasa duk yadda mutum ya samu ilimin duniya in dai bai san addini ba to bai hita daga cikin jahilai ba wannan kuma da nassi na alkur'ani Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul rum yake cewa wa'adallah la yukhlifu Allah wa'da walakin aktharun nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun da Allah ce walakin na aksaran nasi la ya'lamu da yawa daga cikin mutane ba su da sani to ya an kace mutum bai da sani ya zami ya zan jahili sai Allah ce ya'lamuna zahiran min alhayati dunya amma sun san zahirin rayuwar duniya a kera mota a kera jirgin sama a kera salula a kera kwamfuta a kera kaza a kera kaza ashe idan mutum ya kai kololuwar sanin duniya in dai bai san Allah ba to ilimin shi jahilci ne a wajen Allah don ya kore musu sani sannan ya tabbatar musu da sani kadiba cikin adwa'ul bayan na Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti a cikin adwa'ul bayan ya kawo wannan bayani kuma ya faɗi malamai da dama ma ko in ce waɗansu daga cikin malamai da suka kawo wannan nakta duk yadda ka kai ga sanin duniya inda baka san Allah ba kai aikin banza domin ka san duniya shi yasa iliminmu da muke karatu yake da matsala za ka zo ka yi karatun geografi ƙasa haka zan professor ta yi ma ka zan professor wanda duniya ba bai rinka tun daga sai har doktora har professora ka ƙara karatun ƙasa da irin yadda ƙasa take da yadda ake raba ta amma baka san wanda ya ƙasa ba wani irin gigitacci na kai ka zo kai karatun likitanci ka zo professor ka gane yadda cikin dan adam yake ko kwakwalwar dan adam ko jijiyoyin dan adam in ka yi speciality amma baka san wanda ya wannan halitta ba hey ka zo kai karatun physics shimi duk abin da ka karanta ga duniya kaf duk speciality kin da zaka yi amma baka a taba zancen wane ne ya halicci wannan abin ba kai da ka kasan wanga wuri akwai kirifto shi yasa ba laihi bane karatun geography istuwa fizik shimi amma babban matsala shin wane ne ya halicci abin da muke karatu kansa shi yasa kuke ganin cikin filozofi da ake koya wa mutane a zo shafitar na religion a buga wata makikin tambaya giya a ce esque dieu exist wai esque akwai allah shi yasa 'yan boko haram suka fandare suka ce boko haram ai tambaya ce aka yi mukun muna da amsa duk profesorkin da ya karantar da filozofi ya bar yare cikin dilem bai nuna musu akwai allah ba sai ya gane kudin shi amma yanzu matasa sun zo sun yi karatun filozofi kuma sun karanta alkur'ani sun zo suna karanta suwa da an zo ga wannan tambaya akwai amsa da ne waɗansu daga cikin professor ba su damu ba wani ba ruwa ne an bari sai da yara sun ka kai lokacin balaga tana dutsarsu yaro ya kai sha wani abu tun da shekara bakwai normal ma ake samun tullakon to premier ya shekara ko mu ce primary ya shekara shidda college ya shekara nawa ya shekara hudu kaga goma kenan in ka hada su da bakwai sha bakwai to premier shekara biyu ta ɗaya da ta biyu kenan sha tara ya kai lokacin balaga yana ganin ma in ya ce babu Allah ba wani abu na ba ya girma balaga ta tuce shi an gane lokacin da ake iya sa mishi mummunan tunani an zan ana iya shan shayi fada ana iya ɗauka ƙarhe ana tahiya ana ɗaga kahon yalla bayan ya haɗu da uba da ya duk shi bisa hanya ko cikin zauri an ɗauki ƙarfi an ci ƙarfi an cinye bigayu in ja wani shisha gana yanzu an sha shisha cikin gida ma hadda katanga shi ka bam sai a ce mai studio existe ce kai cewa na akai babu Allah to ka tai ka duba hatta da Einstein wanda babban profesa ne wanda shi ya ba da formil da aka yi makamin nukiliya a duniya da aka tambaye shi akwai Allah karshe cewa yayi akwai force wadda take bayan wannan duniya to wannan farsukin tabbas ta rannu akwai Allah to kai yanzu manya-manyan profesor da duniya waɗanda an yarda da ilimin su sun yarda akwai Allah kai sai ka taho ko turancin baka iya da kyau ba baka samu baka ba kuma ka ce babu Allah to don haka muna da bukatar mu yi bitar karatunmu da abin da muke karantawa shi yasa yan uwa musulmi jahiltar duniya ba haka aka gadon muna ba musulmi su suka ada tsari na ilimin duniya da take yanzu kan ku ji wani abu ilimin addini kuma namu ne amma yanzu shin qur'ani mun ka tsaya muka karanta hadisan muka tsaya muka karanta muka tace muka gane waɗanda sun ka inganta da su inganta ba aqidar muka gane ingantattar aqida fiqhun muka tsaya muka gane gashi nan dai wanda yana buƙatar ilimin mu tsaya mu gyara shi da kyau saboda waɗanda da dama suka shiga kurtu suka ɗauki wurin malamai ba malaman bane kuma ba muna zargi ba a'a waɗanda suka gabata sun yi addini aiki daidai gwargwadon ikon da Allah ya ba su amma yana da buƙatar mu ƙara jajircewa to in ka jahilci ubangiji a duniya babu jahili irinka wanda duk yake ganin babu Allah ko bai tsaya ya nemi ilimin aƙida ba don babban illa ga ɗan adam a ce bai san Allah ba jahal ya yarda akwai Allah amma abu ma Allah shi kadai shine shine abu yarda da shi ba shi yasa Abu Jahl ashe ya tsere ma filosof don Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah lokacin da wannan aya ta sauka Abu Jahl shi nan da za a tambaye su kaga Abu Jahl yana cikin su wa ya halitta samai da kasa zai ce Allah ashe Abu Jahl ya filosof hankali question ta da arge an wuce ta abu na biyu sai jahilci na duniya kalima ta farko da ta sabka cikin alkur'ani ita ce iqra lokacin da jibril ka koma cikin sahihul bukhari a babu badal wahyi iqra kai karatu dan a nuna muku cewa mu al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'umma ce ta ikra ay karatu mu karanta addininmu don mu gane shi da kyau mu yada shi ga duniya mu karanta duniya mu san yadda Allah ya halicce ta dan ya ce ya hore muna abin da ke cikin samai da kasai wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an shi yasa musulmin farko ba bacci suka yi ba suka je suka karanta addinin da kyau suka gane shi kuma suka karanci duniya suka karantar da duniya saboda ba san tarihin duniya ba yau gashi nan muna cikin matsaloli ku karanta tarihin daula ta andalus shekara 857 musulmi suna mulki a ƙasar andalusi spain ta yanzu ilimin da muke gani wanda duniya take tinkawo da shi na musulmi ne kuma yaren larabci shine lang official yare na gwamnati a wannan lokaci kuma da shi aka karantar da turawan yau da suka ɗauke waɗannan littattafan suka ruguza daula ta musulunci suka yaƙe ta suka tarjama da yarurrukansu na faransanci da english yanzu sun dawo sun ce maɗiyan musulmi boko haram alhali da musulmin ne suka karantar da waɗannan ilimin muka da haka ai hattara ɗan uwa musulmi lokacin yana ƙwari muna in muna son mu samu yanci don nan za mu zo kan bayanin illolin da jahilci yake yi ɗan adam in kana son ka zan bawa a duniya to ka zamana da jahilci ka zan bawan jahilai masu shigar burtu su sanya rigar malamai kada kai karatu in kana son ka zan bawa ga malaman da suka yi karatu amma ba su tsoron Allah duniya suke so su kada ka ga hanyar halaka ka zauna da jahilci in kana son makomarka ta yi muni a ranar tashin alkiyama to ka zauna da jahilci manya-manyan illolin da jahilci ke dan adam shi ne zai bar dan adam babu ilimin aƙida ya zauna cikin shirka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya fi kowa kima da daraja ya Allah ce mishi fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani a nemi sani in babu aqida ingantatta babu ilimi babu rayuwa to amma a gurguje abin da zan cewa saboda lokaci bai da yawa mi yasa mi yasa yau da yawan mutane suke bauta ma kattan kaddara waɗanda ba su yi karatu ba jahilin da bai iya bada sallah ba saboda ba kai karatu ba mutum ya sa babbar riga ya zai ce maka shi yana da wani matsayi a wajen Allah daga nan yana nan yana nan ya ce maka ai shi ya zan wali ba mu ce babu waliye ba akwai waliye na Allah amma ba tallan waliyan ta kasu kai ba ya zabura ya ce maka to yanzu ya zan mala'iki sai ya tuma ya zan annabi sai ya tuma ya zan Allah karshe kuma ce ya yi Allah ya kawo wannan duk mutumin da bai yi karatu ba duk wani jahili wanda ya ɗauki rigar malamta sai ya zo ya bautar da kai ta ya kada ka cikin halaka bai yiwuwa dan adam ya ce maka ya zan Allah in kana da hankali ka sa abin da kaka kayar da cewa dan adam ya zan Allah tunda yadda kaka shiga dush ka duka kai kashi haka da shi ba ka shiga dush ya duka ya kashi to Allah zai duka ya tudu jahilci ya kawo wannan kuma na addini shi yasa kuke ganin yau manya-manyan 'yan kasuwanmu da manya-manyan masu mulkinmu da musu karatun addini ba wanda musu karatun addini ba ba su kusanci malamai ba na Allah yau ga jahilai nan suna jagoranta su karfe biyu na dare a tura mota vewit cike da kuɗi ko a je ma tare da shi ya gaya mashi bukatocin shi shi ko ko sallah bai iya ba bai iya karatun sallah ba shi yasa da yawa daga cikin jahilai yanzu su kaso su take ci na biyu sai malaman da ba su jin tsoron Allah sun yi karatu idan kana kusantar malamai na Allah kai karatu za ka gane wancan malamin ba Allah yake nema da ilimin shi ba ba zai bautar da kai ba amma yau ga mutane nan suna bauta ma mutanen da wasu ma ba ba musulmi bane domin mutumin da ya ce shi ya zan annabi ko ya zan Allah ai kafiri ne amma yau da yau mutane suna bin su suna biya musu bukatoci su zuba musu kuɗi su yi duk bukatocin su na duniya shin in ba jahilci ba ya za a yi ka ɗauki dukiya ka kaskacin cikin wannan halaka sai bauta ta duniya idan kana da jahilci babban illa da zai ma shi ne ya sa ka zan bawan makiyar Allah su ne turawa yau kun ga dokokin da turawa suke kawo a ƙasashenmu waɗanda suka saba ma addini me yasa ba za mu iya saba musu wani lokaci me yasa gwamnatocinmu suke jin tsoron saba musu saboda suke rike da totur na duniya su kirke da tsari na jagorantar duniya wasu abubuwa ko ka so ka kiya su ne gaba ba mun ce a duk abinda suka kawo a karba ba amma me yasa muke da rauni saboda ba ma kera komai motocinmu suke kerawa sai in sun kashe sai a kawo muna motar da ta shekara goma sha biyar ta zan shara a turai in an ka kawo nan yake nan sai a kawo ta in an ka kamo da ita mun ka kunna sai a ce kai sabuwa ta baka ji ko kugunta baka ji ita ko can ture ta zan kaya me yasa suke dora muna wasu dokoki ba mu iya cewa a'a kudin mu suka kera muna me yasa saboda mun karatun duniya ba maganin mu suke yi muna idan ba su kawo maganin ba kai baka je kan neman ilimin da zaka neman maganin da zaka sha ba suke da manya-manyan likitoci suke da manya-manyan kamfuna har suna zaginmu suna cewa ba abinda muke emakanmu banda abu biyu sunanmu addu'al alistihlakiya kasashen larabawa suke kiran mu galibi da kasashenmu na afirka addu'al alistihlakiya da kasashen musulmai lepeyi consumatara kasashen da babu abinda mun ka iya illa amfani da abubuwa ba mu iya lantarki ba su za su yi muna ba mu iya mikro ba yanzu kayan gara muke wa'azi da su su suka yi su salurar da muke aiki da ita su mota su mi muka yi abincin da muke noma karfen yadda za a sarrafa shi sun za su guna ɗanɗan karon su ne simintin da muke gina gidaje su ke fitar da shi mi muke yi babu yadin da muke sawa su ke yin shi kosho wanda gayu ga sayowa baka sani ba ko kosho ɗan luwaɗi na ka je ka wanke ke saboda shi gaye bai son ya sai riga a shago saboda akwai irin ta sabuwa kalite a ya shi zai samu bushu mai kyau premier shuwa ya wanke ya goge zaka yana sa yana tumbo tsohon shi ya he kowa da kowa duniya kai baka sani bayan da tsohon kayan dan luwaɗi na na turai ka ɗauko kasa kana hayaniya komi ba mu iya yi suka ce abu guda kuka iya guda biyu na farko a kawo kwano cike da tuwo yanzu yanzu kaga made in nigeria ko made in turkey mu kai karshen kwano in mun buge shi kenan na biyu in dare yayi mu yi mata ciki su je su aihu ba mu iya gina gidan likitan da matan mu za su haihuwa ba mu iya musu hatta da annurar da mace za ta haihu ba mu iya ba ba ana ba muke yin maganin ba sai dai a kawo muna ce ga wanda aka soka mu soka jinjirin an haife shi hatta da aska aska waɗanda da muna da unguwar zoma ko arwanka yanzu ina suke turawan ke muna abin da muke amfani da shi mu kwana ɗaya muke muna cin tuwo sannan muna haihuwa shi yasa suke kafa muna dokokin cewa mu rage haihuwa ga cana da tafi kowa duk duniya yawa me yasa ba ce su rage yawa ba saboda suke noma abincin da suke ci suke kera motocin da suke hawa suke gina kamfunan da suke aiki da su har su ba duniya ta yake ce musu su rage yawa amma mu saboda mun zamanto kallon kaya akan waɗansu komi sai an yi muna shi yasa sai a zuwa iske mu a ce muna ya kamata ku rage haihuwa ya kamata ku rage kaza ya kamata ku rage kaza Allah ya guna mai kyau abu na ƙarshe ko kafin na ƙarshe abu guje jahilci yana bambanta masani da wanda ba masani ba a cikin kowane al'amari Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa tambaya ta ƙalubale ya ce ƙul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun waɗanda suka sani da waɗanda ba sani ba suna zama dai bayyuwa in muna son mu samu yancin al'ummomin mu samu yanci na addini mu tsaya mai karatu na addini mu gane addini sai mu kare addinin mu daga muna na ake in muna son mu samu yanci na duniya shine mu tashi mu nemi ilimi na duniya mu gane shi da kyau kuma mu yi aiki da shi a aikace sai mu samu yanci amma yanzu duk da muke son mu samu yanci ba wani yanci wanda za a samu to bambanci tsakanin jahili wanda ya san abu wanda bai sani ba abu ne wanda babu wata matsala kai da kanka ka san malami bai kama da wanda bai yi karatu ba ko ba haka nan bane wanda ya je ya karanta ilimin geography in za a magana geography dole shine zai magana kan shi bai yiwuwa wanda ya san ilimin geography ya zama to da wanda bai sani ba shi yasa sai wanda ya karanta ya zo ya muku bayanin ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi kasar ku ta noma ce ko ba ta noma ba ce kai mai ilimi al'amarin shi akan ilimi ya ake gina shi shi ko jahili cin mutunci bace-bace yadda za a bata al'amura kawai ya iya shi yasa kadiba cikin tafsir na as-sa'di sheikh abdurrahman as-sa'di babban malami na kasar saudiya yake kawowa a cikin suratu wato al-ma'ida ilimi ba wai ya bambanta tsakanin mutum da mutum ba hatta dabba da dabba ilimi yana bambantawa Allah subhanahu wata'ala ke cewa yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah da ana zancen dabbobin da suke farauta sai an kace wato dabbobi wa ma 'allamtum min al-jawarih da abinda kun ka sanar da su farauta nan ba ana nufin karduka kawai ba a'a akwai shahu shahu da sauran dabbobi da ake koya ma farauta ashe qur'ani ya sanar da cewa ana iya koyar ana ba iya ba dabba ilimi ta je ta yi farauta ko ta gano wani abu ba turana suka gane kare ana iya sanar da shi ba kaza ko kaza ayata cikin alkur'ani to idan kare wanda an ka ba karatu allah ce in yaji farauta ana ci amma wanda ba a ba shi karatu ba ba a ci kaga wannan hatta da tabbar da take da sani ta bambanta da wanda ba ta da sani balle dan adam annabi adam da aka yi tambaya gaban mala'iku ya ba da amsa suka kasa ba da amsa allah ce su yi masa sujada dan adam yana sabo mala'iki baya sabo amma saboda ilimi annabi adamu gashi dan adam ne amma sai aka ce mala'iku su yi masa sujada shi yasa ilimi yana daukakar da dan adam kuma ilimi yana kasantar da dan adam baiti da suka yi ruwaitowa al-ilmu yarfa'u baitan la ibada lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wal karam al ilmu ilimi yarfa'u baitan la ibada lahu yana daukakar da gidan da bai da gimshiki ma'ana babban gimshiki gidan laka gidan da ba wani babban gida ba amma yan akwai masani cikin shi ko masana wannan gidan sai ya daukaka a duniya dan dole ba abinda za a yi dole sai su sai sun bada bayani wal jahlu yahdimu baital izzi wal karam shi ko jahilci yana ruguza gidajen daukaka da karamci kana takama kana da matsayi na duniya kana takama kana da kuɗi amma babu karatu matsala ce duk mutumin da ya bar jahilai a gidansa komi kuɗin da ya bar musu komi mulkin da ya bar musu in dai ba a samu ilimi ba sun rubuce domin da ilimi ne ake gina al'umma ake samun shugabanci na ƙarshe yan uwa sai alhulul halli ilimi na wato in ana son a yi maganin jahilci kuna jin duniya yanzu hatta da kungiyoyin duniya ya za a yi a yaƙi jahilci ya za a yi a yaƙi jahilci malamai suna faɗa ya za a yi a yaƙi jahilci turawa su wasu na son a yi karatu kamar yadda suke faɗa duk da yake ƙarya ne ba sa son mu ci gaba amma gwamnatocin duniya kullum abin da yake damu su ya za a yi al'umma ta yi karatu don in ba mu yi karatu ba babu zancen cigaba duk ƙarya ce ake ya ce za a samun cigaba inda da jahilci ne wallahi babu inda za a samun cigaba to halli shi ne a koma wajen malamai a karanta addini malamai kuma waɗanda adda sunan malamai kuma waɗanda za su karantar da mutane addini ni dai a iya sani na ban taɓa jin wani abin a zo a gani ba a duniya tun zamanin da ya gabata da wannan zamani da nake yanzu muna raye da zamanin da zai zo gaba babu wani abu wanda za a yi da jahilci a ce abin a zo a gari ne a duniya dukkan ji an ce an yi wani abu masani na yi shi taron kara ma juna sani taron masana amma jahili ban da banna ban taba jin wani abu wanda jahili aikata a duniya ba in dai kun ji an ce jahilci ya yi wata na'ura ko jahilci ya kawo ci gaba cikin addini don Allah ko a zamanin da ya gabata ko a yanzu don Allah ku kame duk waɗanda kuke gani ana sawa gaba masana abu ne duk abu in an zo cikin shi wallahi sai an sa masanan shi gaba ko an ji ko an so halli kuma game da ilimin duniya mu tashi mu nemi ilimin duniya don saboda mu kare addininmu da kasashenmu daga waɗannan makiya da suke kewaye da mu kuma mu nemi ilimin duniya mu san shi da kyau ƙere-ƙeren nan abu ne mai kyau yau inda mun yi makamu abubuwa da dama da duniya ba a mamaye kasashenmu ba da duniya ba a muna wulakanci ba da duniya ba a zo aka baida mu ba baya ake ta kashe mu abu ya kare kasashenmu yau kasashen afirka ga shirin kudajen sai a kashe mutum 50 60 100 200 dubu dubaye duniya ba ta maji ba mu da kafafen yada labarai ko ba yadda za a yi ba mu iya kare kasashenmu ga shirin ko'ina suna kewaye da mu amma kasar rasha yau kuna gani sojojin wata kasa ne aka ce aka kai ba cikin kasar rasha ba ne za a kai su iyakokin rasha amma ku dibi yadda ta kare kanta saboda mi saboda suna da ilimin duniya ko da ba mu da shi ke da gamunan kafirin ma wanda zai zo ya shuka sharri a kasashen ku har tsaro ake ba shi ya fi ɗan ƙasa daraja mi ya kawo wannan saboda raunin ilimin duniya yan uwa musulmi wannan shi ne abinda zan ce a gurguje game da wannan maudu'i saboda lokaci dare ya fara yi kuma muna buƙatar mu kama hanya mu koma zuwa gida insha Allah ta'ala nan zan yi burki sai kuma wani lokaci in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare sado mu abin da muka faɗa ya zama jure ne Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh